بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله الأمين to kamar da muka faɗa a baya wannan abun ya tabbata ga shehin musulunci mujaddadi muhammad ibn abdulwahab hawala rahimahullahu an yi ruddan nasa ilal ƙur'ani ya yi ƙoƙari shi muhammad ibn abdulwahab ya da zuwa ga alƙur'ani wa ma dalla alaihi alƙur'ani da abin da alkur'ani yake nuni a kansa ya yi wannan ƙoƙarin don ya dawo da su amma abin ya ci tira wa yi gayyiru mahum alaihi min al'adat ya canja abin da suke kai na al'adunsu bar al'adunsu a wajen aure a fidda al'ada a wajen rayuwa a daina koyi da nasara yanzu da bature da musulmi duk yawanci al'adunsu iri ɗaya ne ko? wai wani lokaci na globalization sai ka ga wai musulmi yana birthday da new york ko? to yin wannan al'adu na arna ba a so a koyi da su ba da musulunci ya ce wai ka zo ka yi bikin ranar aihuwarka ƙarya ne duk wanda ya faɗi wannan sai ka ga tsoho tsofe-tsofe da shi wai yayin shekara saba'in wani gwamna ne wani shugaban ƙasa ne wani attajiri ne wai musulmi ne to irin wayannan al'adun shi shehin malami ya zo kawarwa wata ƙalidul baɗila da abubuwan da aka gada su ne ta ƙalid abin da ake bin na gaba saru fi wajehi wa badda'uhu wa fassaquhu sai suka kai masa farmaki suka ce shi dan bid'a ne kaji mai sunnar wani dan bid'a shine wa badda'uhu wa fassaquhu suka ce fasiki ne wal wa kaffiruhu wa tahamuhu bi ittihamatin kai suka ce ma shi kafiri ne suka tuhumce shi da tuhumce tuhumce daban-daban lakin fil haƙiƙati haza la ya durru sai dai ga haƙiƙa wannan baya cutarwa walaysa bi garibin ko ba bakon abu bane duk wanda yazo da abin da ya saba wa al'adun mutanensa za su cin masa za su iya kashe shi ma fa innal anbiya la fihim ma huwa ashaddu min zalika domin annabawan Allah an gaya musu abin da yafi wannan ma tsanani lamma aradu an yughayyiru ma alaihi al-umam yayin da annabawan suka yi nufin canja abin da al'ummatansu ke kai min ibadati gairin lahi na bautar wani Allah ƙila fi haƙƙil an biya ma ƙila an faɗa wa annabawa irin abin da aka faɗa musu fa kaifi biddu'ati wal ulama to ya kuma dangane da masu da'awa masu wa'azi kenan wal ulama da malamai fala garabata fi haza wannan ba bakon abu bane wa haza la yanqusu min ajri al-alimi wad-da'iya yin haka baya tauye ladan masani ko malami ko mai da'awa bal huwa yazidu fi hasanati inda Allah wannan karamar wani abu yake ma a kyawawan ayyukansa wa inna ma yarji'u bin naqsi ala man qala lahu ومن تفوه به وكتبه wato wanda yake dawowa da tawaya shine wanda ya gaya masa mummunar magana ko ya faɗi wani abu da bakinsa gare shi ko ya rubuta a kansa fa inna hadha yarji'u alaihi wannan yana komawa gare shi amma ulama'ul mukhlisun wad-du'atu ila Allah amma malamai masu ikhlasi da masu kira zuwa ga addinin Allah fala ya durruhum ma kila fihim abinda ake fada dangane da su bai cutar da su bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim sharrin da su ma zai kara darajar su ne da kyawawan ayyukan su walahum qudwatun bil anbiya kuma suna da abun koyi daga cikin annabawan Allah wa ma kila fi haqqihim da abin da aka fada dangane da haƙƙin annabawa din wattahamu bihi da irin abin da aka tuhumci annabawa da shi wallahu ta'ala ya kulu li nabiyihi Allah madaukaki yana gaya wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma yukalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba wani abu da za a gaya maka ya Muhammadu ta irin abin da aka gaya wa manzanni gabaninka inna rabbaka lazu magfiratin wa zu'in alim lalle ubangijinka ma'afara ne kuma abocin ukuba ce wacce take mai radadi Allah ka shiryar da mu to yanzu asali na farko shine ikhlasuddin lillahi ta'ala wahda mun gama da sharhin mai littafi sai tushe na farko ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la sharika la ɗarki addini ga Allah maɗaukaki shi kaɗai bai da abokin tarayya ne ce a sharhul asalil awal min hadhihi usuli sita su dini lillahi wahdahu la sharika la wato tsarkake addini ga Allah shi kaɗai Allah bai da abokin tarayya haza asulul usuli wa ka'idatud dini wannan shine tushe daga cikin asalin tushe kuma ka'ida ce ta addini haza huwa mu'tara bainal anbiya'i wa bainal umam wannan kaman fagen fama ne fagen daga inda ake yaki tsakanin annabawa da al'ummatansu fal anbiya'u yuriduna an yusahihu hadha al-asla annabawa suna so inganta wannan tushe na tsarkake addini ga Allah maɗaukaki shi kadai bai da abokin tarayya allazi khalaqa Allahul khalqa min ajalihi wannan tushe saboda shine Allah ya halicci halitta su bautata mar shi kadai wara bada sa'adatuhum bihi kuma arzikin mutane sai Allah ya kulle shi da tsarkake addini gare shi shi kadai banda shirka wanda yake da shirka ba zai arzuta ba irin arziki na kiyama amma allazina su'idu in ka je ka karanta aya falaysal muhimmu anna al-insana yasumu abu mai muhimmanci ba wai kawai ana nufin mutum ya azumi ne ba wa yusalli ya salla wa yukthiru min al-ibadat yawaita ibadoji almuhim al'ikhlasu abu mai muhimmanci shine ikhlasi mana yi saboda Allah faƙalilun ma al'ikhlasi khairun min kathir ma adamin ikhlas aiki ɗan ƙanƙani in an yi don Allah ya hu mai yawa wanda babu Allah a ciki falau annal insana yusallin laila wannan har da a ce mutum zai yi sallah dare da rana sallah yake wai ta saddaku bil amwal ya ta sadaka da dukiyoyi wai amalul amal yana ta ayyuka lakin biduni ikhlasin sai da yana yin su ba dan Allah ba fala fa'idata fi amalihi wannan aiki nasa ba fa'ida cikinsa li'annahu la budda min al-ikhlas domin yadda shani yake babu makawa sai an samu ikhlasi to menene ikhlasi yace wal ikhlasu ma'anahu tarku shirk wa ifradullahi jalla wa ala bil ibada mana ikhlasi shine barin shirka da kadaita Allah wajen ibada wala ahada yastahiqu al ibadata mahama balaga min al kamal ba wani ɗaya da ya cancanci a bautata masa da ya kai na girmansa wa min alfadali da falalarsa illallahu sai Allah kawai shi yake da hakkin a bautata masa lal mala'ikatal marrabun mala'iku na kusa da Allah ba su da hakkin a bautata musu wal anbiya annabawa ba su da hakki a bautata musu walar rusula manzanni ba su da hakkin abotata musu walal auliya wasalihu waliyai ba su da hakkin abotata musu mutanen kirki ba su da hakkin abotata musu kenan bauta ga Allah ake yi kuma bauta don Allah ake yi alalillahi dinul khalis haza huwa al'asul wannan shine asali shine tushe wala ya ta haƙaƙu hazal asla wala ya ta haƙaƙu hazal asulu illa bitarki shirki wannan tushe baya tabbata sai in mutum ya bar shirka da Allah amma man ya khalidu bainal ibadati lahi wa bainal shirki bi gairi wanda yake hana bautar Allah da kuma bautar wani Allah yana shirka da shi fa hadha amaluhu habidun wannan duk aikin da yayi na Allah ma ya rushe saboda Allah ba a marki shiya wa amma alladhi yukhlisu amalahu lillahi azza wa jalla amma wanda yake tsarkake aikinsa ga Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka faza huwa sa'id wannan shine sa'idi ma'ana mai arzikin lahira ba shaƙi shaƙi shi ko marashin arziki ne walau kana amaluhu qalilan ko da aikinsa ɗan kaɗan ne amma don Allah ya yi to zai shiga aljanna fa qalilun min al'amali ma al-ikhlas fihi khairun aiki ɗan kaɗan in yi zan an yi shi don Allah da ikhlasi to alheri da yawa yana ciki wa fihin najatu da shi ne ake tsira wa hadisul bidaqata wa hadisul bidaqati la yakhfa akwai wani hadisi da annabi ya bayani akan bidaqa bidaqa shine ID card kenan ID card ɗinka na lahira in akwai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka faɗe ta saboda Allah da ikhlasi ka yi firici da ita ka yi aiki da ita to za ta rinjaye duk zunubinka sai ka shiga aljanna Allah ka kyautata mu nam rajulun yub'athu yawmal qiyamati shi hadisin bidaka wani mutum ne za a tayar da shi ranar tu'radu alaihi amaluhu maktubatan fi sajin latin za a kawo ayyukansa a nuna masa an rubuta su cikin sijin latin fayil dewa kullu sijilin minha maddal basa duk fayil ɗinsa ɗaya iya ganinka saboda yawansa shine maddal basa mamlu'atan bisayya kuma duk suna cike da miyagun zinubai turo hadhihi sijillati fi kiffatin sai a dauko file file file wanda kowane daya iya yawan ganinka sai a dora shi a tafin sikelin sa wa turo hadhihi katallati fiha la ilaha illa Allah sai a dauko ID card din sa da ya faɗi kalmar shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sai a dora a daya tafin sikeli din قال هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان shi wannan mutum mai fa'il da yawa na zunubai amma ikhlasi ya sa shi ya faɗi la ilaha illallah da yaƙini shine sakankan cewa wa imanin daban gaskiya faraja hadhadhil kalimatu bi jami'i sajillat wannan kalma ta la ilaha illallah sai ta rinjaye duk wa'annan fayil fayil masu yawa waɗashar bi jami'i sajallati ta rinjaye su wani haka ya zo a hadisin da imamu turmizi abu isa ya da shi hadisi na 2639 haka imamu ibn maja ya da shi cikin sunan nasa hadisi na 4300 daidai هذا هو الإخلاص ما ليتي ونشين فهو ما قالها مجرد لفظ بفعلي كوي لفظ بآع يا فلادا إيم يا فلادا يقيني يا فلادا إخلاصي وإنما قالها عارفا بمعناها يا فلي لا إله إلا الله يا سمعنا أنت كاغا لا إله با أبو بوتا illallahu sai Allah kaga ai ta kore shirka to ya san wannan mutaqidan bima dallat alaihi yana da itiqadi ma'ana yana da inda kalmar take nuni a kansa lahu mata qabla an yatamakkana min al'amal sai dai ya rasu tun gabanin ya samu ikon yin aiki gabanin ya samu ikon aiki sai Allah ya dauki ran kayansa ga zinubai can kuma a baya to wannan kalmar ita kadai za ta rinjayi wannan fa kaifa billazi indahu amalun kathira salihah to ya kuma wadda bayan la ilaha illallah irin wannan mai ikhlasi da yaqini da imani ga kuma ayyuka masu yawa ayyukan nagargari kuma don Allah dan neman yardar Allah hadha fihi dilalatun ala anna al-ikhlasa malace wannan akwai dalili cewa shi ikhlasi wa in kana qalilan ko da kaɗan ne faqad yunjillahu bihi sahibahu din mai ikhlasi ko da kaɗan ne Allah sai ya tseratar da shi ta dalilin wannan ikhlasi din wa yukaffiru anhu jami'a dhunubi was sayyi'at ya kankare masa dukkan zunubai da miyagun ayyuka wa annahu idza fuqida al-ikhlasu kuma yadda shanin da lamarin yake idan aka rasa ikilasin nan fala fa'idata min kasaratil amal yawan aiki ba zai yi amfani ba Allah ya raba mu da rashin ikilasi duk da tauhidi a shirku billah wato kishiyar tauhidi shine shirka da Allah azza wa jalla fa tauhidu huwa ifradullahi bil ibada tauhidi shine ta Allah da ibada wa shirku huwa sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghayrillah shirka kuma mutun ya dauki wani abu na ibada ya sarrafa shi ga wani Allah ina misali mali zabhi kaman yanka kaman yankan kirsimeti a yanka dan almasihu wannan shirka ne wannan bakace mutun yayi da wani Allah shirka ne wadda'a'i addu'a mutum ya roƙi wani Allah du'a'u mas'alatin au du'a'u ibada sun kasa addu'an nan kashe biyu akwai addu'a ta roƙo wani in zai faɗi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yayi daidai ya dace wani zai faɗi sai ce shehu da bello ko shehu usmanu da ɗansa muhammadu bello wani ce shehu tijjani kuskure ne wannan shirka ne wannan wani ce sidi abdulkadiri shirka ne kiran kowa a lokacin da ba zai iya taimaka maka ba laɗai shi yake da wannan damar ya taimake ka walistigafa da neman taimako na gaugawa shine istigasa ila akhiri anwa'il ibada har zuwa dai nau'i na ƙarshe na ibadoji hadha huwa shirku irin wayannan shine shirka da Allah wa shirku maqsudu huna kuma shine shirkar da ake nufi anan huwa shirku fil uluhiyyati shirka a cikin tauhidi na uluhiyya da Allah ce a ilahun ma Allah sai Allah ya faɗi ayyukansa na alheri da ni'ima da yawa ɗan adam sai ce a ilahun ma'allah har yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah to nan aka samu al'ulu taka amma shirku fin rububiya amma shirka a wajen tauhidi na rububiya fa haza gairu maujudin fil galibi yawanci ba a samunsa duk wanda ka ce waye sama sai ce ma Allah kasa ba Allah waye halice ka ka taɓa jin wanda ya ce babana ya ce uwarsa ne ta halicce shi ba dama ya ce Allah ne ya halitta shi wannan shi ne rububiya malamai suke fassara shi da tauhidin haduwa a kayi da musulmin da arna duk sun yarda da rububiya kulluha muqirratun bi tauhidin rububiyya al'umma duka sun yi tabbatar da tauhidi na rububiyya ibtiraran bisa dole lam yajiduhu illa min tazahara bil inkari ba wanda yake inkarin rububiyya sai wanda yake matuka wajen karyata Allah ma annahu ya tarihu bihi fil ne amma duk da cewa in ya faɗa ne zuciyarsa ta yadda lannal iqrara bihi daruri domin furta shi dole ne fal jami'u ya'rifu anna hadha al khalqa kowa ya san wannan halitta da Allah yayi wa hadha al kauna da duk duniyar nan la budda lahu min khaliqin duniya ba ita ta kanta ba akwai wanda yayi ta wa hadha al khalqu alladhi yasiru wannan halitta da yake tafiya yana kasancewa labudda lahu min mudabbirin ko mudabbarin ba shi dole akwai mai tsatsara rayuwa yanzu muka fito daga damuna mun shigo sanyi zai wuce a koma bazara damuna ta dawo wata ran ai zafi haka dai laysa min laysa mawjudan bi mujarradi sadafa ba wai wannan tsarin yana samuwa bane dan dacewa au maujudan min nafsi ko a ce shi ya samo kansa a ce neca ne Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna ko dai an halitta su ne ba daga komi ba ba dan wani abu ba ko kuma su ne suke halitta din am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun ko su suka lici sammai da ƙasa Allah ce a ba haka ba dai ba su da yaƙini ne suratu tsuri aya ta 35 zuwa 36 fal iqraru bi tauhid rububiyyati daruri wato furici da tauhidiya larura ne wa fidri lakinnahu la yakfi haka Allah ya halitta mutane kowa ya yarda da rububiyya lam yakfi al mushrikina iqraruhum bi furicin da mushirikai suke da shi ba isar da bai ishe su ba kuma fil qur'ani kamar yadda ya zo a qur'ani fal qur'anu sarihu fi hadha qur'ani yayi bayani a wannan wala in sa'altahum man khalaqahum a suratu zukhruf aya ta 87 in waye ya halitta ku ma za yujibunak da me za su ansa maka yujibuna Allahu sai ce Allah ne ai Allah huwa allazi khalaqana Allah shi ya halitta mu wayannan fa wayanda suke bada jawabin nan mushrikai ne hadha tauhid rububiyya wannan shine tauhidi na rububiyya wal madalubu huwa tauhidul uluhiyya abin nema shine tauhidi na uluhiyya hadha allazi hasala fihi an-niza'u wanda a tauhidin uluhiyya ne jayayya ta tabbata wal khilafi da sabani wal khisami da husuma bainar rusuli wal umami akan zanni da al'umatansu wa bainar du'ati ila Allah wa bainan nas da ma tsakanin masu kira zuwa ga Allah da kuma sauran mutane hadha huwa alladhi fihi husuma wannan a cikin sa akai ta husuma fihi fihi al-qital a kansa aka yi yaƙe-yaƙe wafihi ma ya ta'allaku bi zalika a cikinsa akwai abin da yake da alaƙa da wannan minal wala'i wal bara akwai wala'a da kuma bara'a wala'a shine ka jibinci mutum imaninsa bara'a ka barranta saboda mushirkancinsa wa gairi zalika Allahu jalla wa ala yaqul Allah wanda ya girma ya ɗaukaka cewa yake wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a a surata aya ta 36 yace ku bauta wa Allah kada ku hada shi da kowa na'am hal hadha kalamun ghamidun wannan ce wadda take da wahalar fahimta babu wahala al-awamu yafhamunahu gama gane su ne awam wadda ba su je makaranta ba ba sa karatu za su fahimci wannan wa budullaha wala tushriku bihi shay'a yafhamunahu min hadhihi al-amr za su fahimci wannan al'umarni al'amru bil ibadati wa nahyi anil shirk ayar umarni take abotata wa Allah kar tana hana shirka walau annahum lam yata'allamu ko da ba su je sun samu ilimi ba wa yarifu na haza min lugatihim za su gane wannan daga harcensu hadhi ayatun wahida mala yace wannan aya ce guda daya wal qur'anu mamlu'un min mithli hadha qur'ani yana cike da irin wayannan ayoyi hadhi al ayatu yamurruna alaiha wa yaqra'unaha wayannan ayoyi suna shudewa ta wajenta suna karanta ta lakin la yafakkiruna fiha sai dai ba sa tunani akan ta yaqulu allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautata wa Allah kar ku hada shi da komai wa hum yaquluna sai ka ji suna kira ya aliyu ana kira sayyidina aliyu dan shi a fa kenan ya aliyu husaini husaini ba yan shi an suka karshe amma kuma dan runto sun zo suna cewa sunansa ne ya badawi ka san albadawi wali ne yana can masar kamar ka ce wali dan marina a nan hausa kasan yadda yake na birnin katsina akwai wali dan marina in ka kano akwai waliyai kala daban-daban an nada su su wali mai giginya ya tijani gaji shehu tijani eh shehu ahmadu tijani suna kiransa ya abdulkadiri ya abdulkadir zailani kailani yusarrikuna suna daga murya wayusa suna kara waina dauna bi ala aswatihim suna kiransu da mafi daukakan murya ya fulan ya fulan ya fulan zaman yutun ya wane ya wane kuma ba nan ya mutu ya zaka kira mace ce wa hadha alladhi yunada almayyit wannan da yake kiran matacce wa yusarriku bima annahu yafadhu alquran wa yasruku yana daga murya rubama annahu yafadhu alqurana bil qira'ati sabai yawa sai ka samu ya haddace qur'ani da kira'o'in nan guda bakwai amma yana kiran waliyan nan aw al ashar ko qira'a kala goma duk ya haddace qur'ani da ita wa yujawwiduhu tajwidan yana da tajwidi yana kyautata karatun qur'ani kyautata munqadi'un nadhir wadda ba irin sa ya iya qira'ar yuqimuhu iqamata sahab yana tsaye da shi tsayawa da irin ta kibiya kama kala annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce lakinnahu yani bi hurufihi wa yudayyu hududahu annabi ce irin wayannan suna damuwa da harafin alkur'ani suna tozartar da dokokin qur'ani ba sa aiki da shi yaqulu imamu ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa alkur'anu kulluhu fi tauhidi qur'ani dukan sa yazo akan tauhidi ne li'annahu imma ifradul imma amrun bi ibadati llahi wa tarki shirk don qur'ani ko dai ka karanta ka samu umarni da barin shirka wamma bayanin lijizai ahli ko ma bayanin sakamakon masu tauhidi wajazau ahli shirki da sakamakon mushrikai ali wal haram ko a qur'ani ka karanta hukunce hukunce na wannan halal wannan haram wa bi min huquqi tauhidi wannan duk hakki ne da tauhidi wa imma qasasun min anir rusuli ko ka karanta kisosin manzanni wa umamahum da al'ummatansu wa ma hasala bainahum min al-qusumat da abin da ya tabbata tsakaninsu na husuma wa haza jaza'u tauhidi wa shirki wannan shi sakamako ne na tauhidi da shirka to wannan shine karshen abin da zamu je insha Allah sai zama na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum